أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي منا جدد قديم مقى الله سبحانه وتعالى wanda cikin ni'imar sane muka samu wato haduwa a wannan wurin domin wato karatu na tafsirin alkur'ani mai girma a yau muna biyar ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1436 wanda ya daidai da 22 ko ga watan 6 miladiya aihuwar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2015 ajiya wato mun karanta ayoyi wanda suke da alaka da bayani kan azumi amma ba mu samu yin bayani ba don haka daga nan zamu dora da izinin Allah subhanahu wataala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoranmu cikin wannan karatu da zamu yi bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكملوا تكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون نعم يا أيها الذين آمنوا الله يتياكوا وأنكوك إيماني كتب عليكم الصيام أن وجبتامك ين أزمين وتر رمضان كما كتب على الذين من قبلكم kamar yadda an ka wajabta shi ga waɗanda suka gabace ku la'allakum tattaqun dan ku zamanto masu jin tsoron Allah subhanahu wata'ala dan ku samu takawa ko ko dan ku samu kariya tsakaninku da sabon Allah subhanahu wata'ala ko kuma dan ku samu kariya tsakaninku da wuta dan haka wato wannan aya tana bayani ne akan ɗaya daga cikin shikashikan mi shikashikan addinin musulunci hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ibnu umar ya ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyal islamu ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus sala wa ita'uz zaka wa sawmi ramadan wa hajjul bait an gina musulunci akan abubuwa guda nawa guda biyar na farko shine tauhidi ka shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah sannan kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne Allah ya aiko shi na biyu a tsaye da sallah na uku a bada zakka na hudu a yi azumin watan ramadan na biyar shine aikin haji ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hore ma abin da zai yin aikin haji kenan duk ginin da za a yi in bai da fondasiyon wannan gini yana da matsala haka ne ko ba haka ba to da haka ita shahada idan mutum bai da shahada kalimatu shahada mutum bai da ita ma'ana bai da tauhidi babu zancen musulunci gare shi ko da mutum yana iddi'a'in shi musulmi ne yana cewa la ilaha illallah amma bai aikata komai wanda ya zamanto abinda la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta kunsa domin daga lokacin da kai yi furuci da wannan kalima ka yarda da cewa duk abinda Allah subhanahu wata'ala ya umarni zaka aikata shi duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi in dai hadisi ya inganta zaka yi aiki da shi to da wannan ne malamai suke cewa duk mutumin da ya yin azumi ko ya yin aikin addini gaba ɗaya ya kafirta domin bai yiwuwa ka gaskata Allah da manzon Allah kuma zama to baka aikin komai ina fata an fahimta to sannan kuma sallah ko kuma mutum ya zama bai sallah ce shi musulmi ne da yawa daga cikin malamai waɗansu suna ganin cewa wato mutumin da bai yin sallah kawai ya kafirta sannan mutumin da bai yin azumi ko zakka ko hajji to wannan shine malamai suka ce ana iya ɗauka shi yana ɗaya daga cikin masu aikata sa'o ita sallah an fitar da ita domin mi domin waɗansu hadisai suka tabbata cewa tsakanin mutum da shirka da kafirci ita ce sallah to yau ko sai zaman to matasa abinda sun ka ɗauka abin wasa ita ce sallah yau mutane abinda sun ka ɗauka wasa ita ce sallah waɗansu ba su yin sallah kwata-kwata sai in watan ramadana ya zo za ka ga mutum da ɗaya an gyara yan rigar shi wadda yake zuwa masallaci da ita ta bara ya ɗauko ta ya kakkaɓe ta an je an wanke an yi rifasanta lokacin sallah ya zo ina fata an fahimce ni wani kuma shina yin azumi amma kuma bai yin sallah to wannan idan muka ɗauki fatawar jamhurin malamai tun da ya kafirta azumin shi babu shi domin duk mutumin da ba musulmi bane to duk aikin da zai gabatarwa na aikin addini Allah subhanahu wataala bai karɓa shi wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin to don haka dole ne azumin nan mutum ya kasance ya aikata shi domin yana daga cikin shika-shikan musulunci sannan an farlanta azumi an wajabta shi ga al'umman musulmi a cikin shekara ta biyu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga Makka zuwa Madina a cikin shekara ta biyu an ka farlanta yin wato azumin watan Ramadan menene ake nufi da azumi malamai sun yi ta'rifat da dama daga cikin ta'rifin da an kai shine wato huwa al-imsaku عن الطعام والشراب وكل المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس waɗansu malamai suka ce wato huwal imsaku an shahawatayi albatni wal farj wa kullul mughdiyat min tulu'il fajr ila ghurubi shams abinda ake ce ma azumi da yawan mutane aka tambaye su menene azumi ba za su iya arrafa maka ba su sanar da kai menene azumi sai dai mutum ya ce maka abinda dai ake nuni da azumi zan azumi ya kama ba a cin tuwo da rana ba a shan hura shikenan wannan shine azumi ina fata an fahimce ni malamai suka ce shine kamewa daga wato shahwatayil batni wal farj shawa ta baki da shawa kuma ta al'aura zaka kame ba za ka ci wani abu ba sannan babu saduwa da iyali sannan babu dukkan wani abu wanda zai motsar da shawa min tulu'il fajri ila ghurubi shams daga lokacin da alfijiri ya keto har zuwa lokacin da rana za ta faduwa wannan shine ake ce ma azumi to sai malamai a wannan zamani da muke ciki sai suka ƙara waɗe suka ce wa kullul mughziyat da dukkan abin da zai zama towa kambacin abinci domin a can da lokacin da ilimin likitanci bai ci gaba ba babu allura wadda ake mutum wadda take matsayin abinci da babu serum wanda za a yi mutum wanda yake matsayin abinci amma yanzu yana yiwa a yi maka serum wanda yake matsayin abinci dukkan munan mun san akwai abin da ake ce ma koma yanzu mutum zai je ya fada cikin koma yayi wata shida bai san inda yake ba ko ba haka ba akwai wanda ma zai shekara guda bai san inda yake ba cikin koma ko ba haka nan bane to irin waɗannan mutane ta wace hanya suke cin abinci akwai serum wanda ake yi wannan serum kin shine yake zama tuwa kambacin abinci to idan an kai maka irin wannan serum to hakika wannan serum zai karya maka azumi domin yana matsayin abinci ne su likitoci yanzu ci gaba na duniya ya kai inda ana iya sama wani abu cikin jininka wanda zai iya mutuwa kan bacin abinci to shi ko dama abincin da kake ci shine yake transforme yake yawo cikin jiki yana kambacin wato yana yana amfanin jikinka don haka duk abin da ya kasance yana matsayin shi to wannan yana yana, yana karya azumi don haka wannan shine abin da ake nufi da azumi ina fata an fahimce ni don hakan ga wannan shine abin da ake nufi da azumi ya ku yan uwa musulmi an shar'anta azumi Allah subhanahu wataala ce kama kutiba alal ladina min qablikum kamar an ka farlanta shi akan waɗanda suka gabace ku al'ummomin da suka gabace mu sun yi azumi amma malamai sun yi ta kawuwar wato ra'ayuka da dama daban-daban shin me ake rihi irin azumin da muke yi irin shi ne suke yi ko ko lokacin da ya zamanto iri ɗai ko ko wajibci ne da an ka wajabta muna ya zamanto su ma an wajabta musu nan ne azumin mu ya kamance ce ne ya wannan duka maganganu ne na malamai babu abin da yake iya tabbatar da su illa dai an wajabta muna kamar yadda an kwatanta musu kenan akwai dai inda abin yayi kamanceceniya amma ba tabbas bane kwanakin su kasance irin kwanakin koko lokacin ya zamanto irin lokacin ne ina fata an fahimce ni wannan kuma don a sauƙaƙa muku domin da an ka ce waɗansu sun gabace ku kenan in an ka ce ma kai kada ka ce wato abin yana da nauyi a kanka kamar yadda waɗansu suka cewa ba gare ni ƙarau ba ba gare ni farau ba balle gare ni ƙarau idan ya zamanto abu ba kai ne zaka farawa ba to shikenan waɗansu sun bi gaba gare ka sai zamanto mai sauki ne gare ka shi yasa Allah ba mu labarin waɗansu al'ummomi da suka gabace mu Allah ya ce la'allakum tattaqun dan saboda ku zamanto masu jin tsoron Allah subhanahu wataala nan da Allah ya ce tattaqun sai bai faɗi menene za a jin tsoro ba shi yasa idan ka ɗauki littattafan tafsiri zaka wani ya ce maka la'allakum tattaquna Allah dan saboda ku samu taqwa jin tsoron Allah subhanahu wataala waɗansu kuma sai su ce la'allakum tattaquna al-ma'asi mai wato dan ku samu kariya daga sabon Allah subhanahu wataala domin yin azumi yana kare mutum daga fadawa cikin zunubi idan mutum yana da azumi za ka yana kokarin aikata ba'a ko ba haka ba wasu malamai suka ce a'a la'allakum tattaquna na saboda ku samu kariya daga wuta to duka waɗannan fassarorin da yake Allah bai kawo ba duka suna iya shiga sannan kuma duk wanda ya ji tsoron Allah to zai ji tsoron hadawa cikin sabon Allah duk wanda ya ji tsoron sabawa cikin sabon Allah subhanahu wata'ala to wannan mutum hakika yana jin tsoron wutar jahannama kenan da haka maganganun suna tare da juna an fahimci wannan da kyau da haka azumi dai ibada ce wanda Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wasu daga cikin illoli waɗanda sun kasa Allah ya farlanta mu da yin azumi ba banza bane Allah subhanahu wata'ala ke farlanta wani abu shi yasa duk abinda Allah ya yi umurni yace a aikata to akwai hikima cikin shi ko da mun gano wannan hikimar ko ba mu gano ta ba duk abin da Allah ya ce a bari kada a aikata to akwai hikima wadda Allah subhanahu wataala ya sace a bar wannan abin ko da mun gano ta ko da ba mu gano ta ba shi yasa kenan wanda ka gano sai ya ƙara maka imani wanda baka gano ba sai ka mayar da al'amari zuwa ga Allah subhanahu wataala domin Allah shine ya san komai mu kuma waɗansu abubuwa ne kaɗan muka sani baka cewa dole sai na sai hikima amma Allah yana iya sanya hikima a ciki sai sa Allah ce la'allakum tattaqun wato hikimomi waɗanda suka sa aka farlanta azumi suna da yawa waɗanda mutane suka yi bincike malamai suka ce daga cikinsu shi ne azumi yana sawar mutum ya samu lafiya ba wai kuma musulmi sun ka tabbatar da wannan ba a'a hatta da ƙasashen turawa akwai wata mace mai bincike ta yi karatu a ƙasar farans ta yi karatu a ƙasar alman babban likita ce ta yi bincike sai ta gano fa'idodi na azumi shi yasa wata goma kakai kana cin abinci ko ba haka ba to watan nan goma ciki ya zan bola za ka ci wannan ka ci wannan ka ci wannan ka ci wannan sai ka yi ta rashin lahiya to sai Allah subhanahu wa ta'ala kawo wata guda sai ka yi wata guda baka ci ba cikin nan naka duk man nan da ka sha mutum ya yi dikil dikil ya yi mai sai ga duka ya rami ya rami musamman bana da Allah ka azumi cikin wani lokacin zahi ba haka ba to rashin lafiya da dama yana barin ka ne lokacin da saboda mafi yawancin abubuwan da muke ci ba mu samun lokacin da za mu fitar da su sai lokacin azumi yayi sannan daga cikin hikima malamai suka faɗa cewa shine cewa akwai waɗanda in ba lokacin azumi ba ba za a yi tarayya da su bojin cin abinci wani mai kuɗi ne miliyonayar wani kuma miliyardar akwai kuɗi ko to duk abincin da yake son ya ci a shekara irin shi yake ci bai taɓa sanin wata wahala ba mota sai tana da ac biro ne yana da ac sannan kuma wurin kwancin shi akwai ac sannan hatta da dush kai ta waɗansu masu kuɗi akwai AC ko ba karan bane climatizar kaga bai san wahala ba abinci irin wanda yake so yake ci kullun sai ya zaɓi irin abincin da yake so ya ci to lokacin watan Ramadan da ya kama sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam ya ku da kuka yi imani an wajabta muku yin azumi kaga yanzu babu zancen ka ba ka ba da kuɗi azumi ya kama wajibi gare ka sai kaga ya ini da yunwa ko da cikin kilmatizar yake ini yake kwana to azumin nan sai ya buga shi idan azumin nan ya buga shi sai ya gane cewa a akwai waɗansu bayin Allah waɗanda ashe haka ne suke wahala to ya kamata in ɗiba cikin dukiya ta in taimaka musu domin in ba dan da ya ini da yunwa ba da bai san cewa ba yunwa tana da ciwo ina fata an fahimce ni kuma ba yadda za a yi shi kwana da yunwa domin abincin nashi ko da yaushe ajin yake akwai abinci cikin firigo wanda bai lalacewa duk lokacin da ya tashi daga bacci akwai abinci akwai ji akwai kaza akwai kaza akwai kaza amma da Allah ce tilas sai an yi azumi magana ta daga ta kare babu ko abin da ke sawa a samu takawa irin azumi kuma azumi yana koya ma mutum kamewa daga sabon Allah subhanahu wataala domin da yawan mutane waɗanda suka tuba cikin watan azumi da suke tuba an fahimce wannan da kyau ana tuba ne cikin wata azumi daga nan sai a ci gaba mutum ya bar sallah ya bar sallah wata ramadan ya kama ce mai to wulakka saboda ba tabbas bane zaka ga wani ramadan wanda zai zo ya kamata ka yi kokari ka kama buta Allah subhanahu wataala sai a kama sai a kama daga watan ramadan ya wuce shikenan sai an shine sai ya ci gaba abinda tura suke ce ma an shine mun fahimci wannan da kyau da haka ƴan uwa azumin watan ramadan an shirya shi ne saboda jin tsoron Allah subhanahu wataala ba dan saboda sabon Allah subhanahu wataala ba shi yasa malaman da sun ka fassara shi don a tsere masa sabon Allah subhanahu wataala yana da kyau mutane su gane cewa azumin watan Ramadan ba wai a ini ne da yunwa ba kawai sannan ba wai kawai a yi ta sallah bane a'a a kame gabbai daga sabon Allah subhanahu wataala waɗansu suna yin azumi amma ba su yin sallah kaga in muka ɗauki fatawa waɗancan malamai sun kafirta azumin banza ne suke yi ina fata an fahimce ni waɗansu kuma suna ɗauka azumi amma kuma babu sallah sallah biyar sai lokacin sallar magriba yake yin su in lokacin sallar magriba ta yi kusa sai ya zo sai ya kwanta sai ci to ba a tada shi ayi azzuhur yana kwana cikin AC mai kuɗi ne koko babba ne shi babba ne a yi azahar ba a tada shi a yi la'asar ba a tada shi shi kenan sai kusan magariba sauran 30 minutes sai ya tashi dama ya saru zai sai ya tashi ya yi wanka sai ya yi azuhur subahin ma lokacin zai yinta don wani da ya yi sahur bai sake tashi ya yi subahin wannan lokaci ya yi azahar ya yi la'asar sannan ya jira lokacin buɗin baki kaga wannan bai ji tsoron bai ji tsoron saba ma Allah subhanahu wataala ba azumi an yi shi ne don ibada ina fata an fice ni waɗansu kuma shikenan an ɗauki azumin amma kuma za a zo majalisa babu wani aiki wanda za a yi sai maganganun banza sai gigara sai hasada majalisa ta mutane musamman mata in an ka samu lokacin hira to duk garin duk ɗakin da a cikin gari sai an yi bayanin shi ɗakin yawanci akwai kaza ɗakin yawanci akwai kaza ko ba haka ba su ma maza yanzu sun ara akwai majalisoci daban-daban daban musamman lokacin zahirin da mutane ba su da aiki sai a zo sai a zamla wane yayi kaza wane yayi kaza wane yayi kaza wane yayi kaza da ƙarya da gaskiya ana faɗa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa man lam yada qawla zur wal amal bihi fa laysa lillahi hajatu fi an yada ta'amahu wa sharaba duk mutumin da bai bar magana shaidin zirba yana magana ta ƙarya kuma yana aiki da ita in an gaya mai to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai da bukatar ya aje cin abincin shi da kuma shan abin da zai sha ka bari yin ka yi azumin ma ba shi ake bukata ba domin mi domin ladar za ta hi baka da ita shi yasa ma hawo da hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yawa daga cikin waɗanda suka yi azumi ba su da wata lada sai dai yin wannan da suka yi da ita da yawa daga cikin waɗanda suka yi sallah ta qiyamul layli ba su da lada illa tsaye wannan kawai da suka yi sun hana mai idanun su kwana saboda mi saboda sabon Allah subhanahu wataala wani kuma zai dauki azumi azumi na watan Ramadan an kai lokacin ladan zai kiran sallah wani ya dauki da binu saboda shi koyi da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya dauki ruwa wani ya dauki kaza shi ko yana nan ya dauko karar rosman ya aji kawai sai ya buga mai dan ashana in ya buga mai dan ashana ana cewa Allahu akbar da an taba nazi budin baki ko ba haka nan bane suna da masu shan taba wani kuma zai dauki azumi kuma gidan karo zai sha ruwa wani kuma zai dauki azumi gidan giya zai sha ruwa saboda shi da giya shi ke budin baki to ba za mu ce ba azumin shi babu shi ko ba haka ba amma sai mu ce mai ya daina shan wato ya daina shan taba sannan kuma ya daina shan giya Allah subhanahu wataala ya garar da mu Allah subhanahu wataala ce to ayyaman ma'dudat shi azumi yan kwanaki ne takaitattu kwana 30 ne cikin shekara wata 12 ka ba Allah subhanahu wataala guda da haka da an fara kwana ɗaya biyu uku hudu yau ga sha biyar gare mu ko ba haka ba to yau shi na an ka fara nan da 'yan kwanaki kaɗan suka ji an ce sha biyar nan da 'yan kwanaki kaɗan suka ji an ce ashirin da biyar nan da 'yan kwanaki kaɗan suka ji an ce gobe sallah wanda ya yi azumi na kwana talatin ko ashirin da tara da wanda bai yi azumin ba sai a zo lokaci guda kuma a ci abinci ranar sallah sannan wannan ya bauta ma ubangijin shi ya samu babban rabo wannan kuma ya tafka hasara bai yi azumi ba yana daga cikin abin da ke ba waɗanda suke hasarar lokutansu su ƙi yin azumin irin mutanen da muke da su a cikin wannan lokaci za ka ga matasa waɗanda ba su son yin azumi a ƙasar tunisi akwai wani shugaban ƙasa da ake ce ma habib burgeba ɗaya daga cikin manya-manyan waɗanda sun kai ma allah ta'addanci lokacin da habib burge bai kama mulkin kasar tunisi larabawa ne daga cikin sharuɗan da ya aza ba a yin azumin watan ramadan ya ce saboda idan matasa suka ɗauki azumi da ma'aikatan gwamnati wannan zai sa wasu gaji ba su iya suna jin kasala wannan kuma zai sa ba za su iya aiki ba idan kuma ba su iya aiki ba to tattalin arzikin ƙasa zai koma baya kaji irin ta'addanci da suka wa Allah subhanahu wataala to abin mamaki yau ina habib burge ba babu shi aka zo aka sabkar da shi daga mulki kuma da Allah ya tashi jarraba shi ya tashi gwada mai iyaka sai ya mutu a cikin gidan shi daga shi sai kare har yayi wari babu wanda ya sani yace ba a yin azumi ina fata ku ce to hakan ga matasan mu suke wasu daga cikin su suna azumi wasu kuma ba sa yi wani kuma sai ce a'a shi bai kai inda zai azumi ba wani kuma sai shi rinka dubara da ja waɗanda ba su yin azumi yanzu waɗansu suna jin kumiya to sai su gyara ɗakin su abinda ake ce ma geto dan ɗaki wanda aka ajewa wanda za a jin daɗi sai a siyo akwai firigo sai a yi kokari sai a siyo ji sai a sanya cikin firigo sai a samo wato garin rogo irin wannan na kwatan garin kwaki na kwatan horifal sai a sa cikin daki a aji sai a samo madara laksta sai a aji sannan a samo gujiya irin wannan ta wanda a cikin litir na giya wanda wanda wanda kwatkwalawa suke kawa sai a sa sai a samo kayan jin daɗi a samu karta mai muwar mai marso dubu saboda yanzu gidajen rediyo gidajen tele za su daina sa komai in ba wa'azi ba an fahimci wannan to yanzu me yake so kawai sai kawo karta mai murki sai ya sa shina sauraron music ne yana cin garin rogon shi ana shan sanyi in lokacin la'asar ya kusan magriba sai ya hito sai ka ji ce bana Nijar azumin Nijar yana da wahala sosai ina fata an fahimce ni waɗansu kuma waɗanda ba su jin tsoron Allah su ba su bayan azumin ne kuma ga fili suke hito su ci abincin su nan wajajen ofital da ministar ministar akwai ma'aikatan da ba su yin azumi to akwai kuma masu sai da abinci su masu sai da abinci kusan ofital suna yi ne saboda marasa lafiya ko ba haka ba to amma kusan ministar ministar nan irin waɗannan ministar ministar inda ake sai da wannan anta suko wa ake yi ma ita ma'aikata gwamnati aikatan gwamnati wadda ba su azumi shikenan zuwa karhe goma sai kaga mutum ya sabko ko ya turo yaro an zo an siyo mai anta an siyo mai ji an kai mai cin sama ba su yi azumi wai azumi wahala yake ba su waɗansu kuma daga cikin waɗanda suka yi zurhi cikin bariki ko jin daɗi sai su je likita sai su sa doktor abokin shi ne sai su da Allah kai mini abin nan kai mini ordonance ka ce ban da lahiya shi kenan sai zo sai ya rubuta saboda bai son iyali da mata sai su gani da an zaburo sai a ce baban ku bai da lahiya sai a ce doktor ya auna ni ya ce ban da lahiya to kun kuma in ni azumin na abin nan zahiri shi kenan khalas wai shi na ganin ya ba Allah subhanahu wataala wai wannan duka suna bata maka su lokaci ne Allah ya tsare mu Allah subhanahu wataala ce faman kana minkum maridan aw ala safarin duk wanda ya kasance daga cikin kumaridon bai da lafiya domin yana yiwa rashin lafiya ya kama mutum aw ala safarin koko yana akan balaguro fa iddatun min ayyamin ukhra nan malamai suka ce magana ta yanke idan kana jin larabci dole sai ka kaddara wani abu sannan magana sahi domin an ce ya ramka kwanakin da suka gabata to kaga dole sai an kaddara cewa in yayi budin baki kenan fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa aftara fa alaihi iddatun min ayyamin ukhra duk mutumin da yake akan balaguro ko bai da lafiya sai yayi budin baki ma'ana ya ci abinci bai dauki azumi ba to zai ramka kwanakin da suka gabata wannan sauki ne Allah subhanahu wata'ala ya kawo don hakan ga wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa alal ladina yutiqunahu wadanda suke iya yin azumi fidyatun ta'amu miskin akan su akan akwai fidya ta abincin miskini guda wannan malamai sun yi sabani wajen fassara wannan kalima akan fassara guda biyu fassara ta farko shine cewa farkon musulunci waɗansu malamai suna ganin cewa da da aka fara azumi sai aka bude kofa idan kana so kai azumi idan kana so koda kana iya yin azumi an fahimce ni sai kai budin bakinka daga baya sai ka bada wato fidiya ta miskini shine sun ka cewa alal ladina yutiquna waɗanda suke iyawa daga baya sai Allah ce faman shahida minkum shahra falyasum sai an ka shahi wannan hukunci da wannan wannan ra'ayi ne daga cikin ra'ayin malamai waɗansu malamai suka ce a'a akwai wata qira'a wa alal ladina wa alal ladina yatawqunahu waɗanda suke iya yin azumi wato amma suna jin wahala kamar tsoho wanda yake ya tsufa ko kuma mace mai shayarwa ko ko mutumin da yake yake na rashin lafiya amma zai yi azumi zai sha wahala sosai to sai an ka ce fidyatun ta'amu miskin an ba su da ba su fitar da fidiya wannan shine kuma fassarar da mafi yawancin malamai suke ta akan ta amma dai wadansu na fassara shi da cewa da an ba da dama ne ga kowa ko da kana iya yin azumi kana iya ka fitar an fahimci wannan akwai qira'a fidyatun ta'amu masakini ya fitar da abinci na miskinai kinai da ya zama to kwanaki ne zaka yi shi yasa malamai suke sabani anan shin nan Allah ya ce a bada abincin miskini kinai idan kwana 30 na zan yi ban yi azumi ba zan iya hidda in ba mutum guda to idan kai aikin fidyatun ta'amu miskin kenan sai ka ba mutum guda ya halatta wadansu malamai suka ce a'a ita waccan qira'a ta fidyatun ta'amu masakin ita ce za ta fassara waccan qira'a sai zaman to dole sai ka bai miskini guda 30 yau ka ba wannan gobe ka ba wannan jibi ka ba wannan koko ka tar da miskini 30 rana guda ka ba su kuma ba dole bane in mutumin da ya zamanto ba zai iya azumi bane wai sai kullun yini yayi ya fitar a'a yana iya ya hidda na mutum 30 tun farkon wata ya ba su an gane wannan faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah duk wanda ya tatawwi wato ya ƙara bisa ga aikin alkhairi wanda an ka aza mishi misali kana da damar da zaka fitar da wato fidiya ta miskini guda sai ka ba da ta mutum biyu kace ni Allah ya hore mini bari in kara saboda wata ne liman alfarma to fa huwa khairul lahu kuma alkhairi ne gare shi wannan ya zama alkhairi gare shi kenan mutanen da suke da halin da za su taimaka ko da kai azumi babu fidiya akan ka ana bukata in kana da halin da zaka taimaka wa ka taimaka domin wata ne wanda yake mai alfarma kuma wata ne wanda ake ana son a taimaki juna a cikin shi shi yasa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi an kace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya ya kowa kyauta komi kyautarka baka kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma an kace kuma wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan yahin kyauta sallallahu alaihi wasallam lokacin da watan ramadan ya shigo an fahimce ni kenan cikin lokutan da kuma yi kyauta shine lokacin watan ramadan da hakan ga masu kuɗi da masu hali kowa ya buɗe kwantikin shi ya buɗe aljihunai ya taimaka ma musulmi gwargwado domin wannan shine musulunci bai yiwa mu jira mu ce kafirai za su zo su rinka taimaka muna wannan abin kunya ne ya kamata musulmi su taimaka ma musulmi a matsayin su kuma suna musulmi don Allah ya kamata ka taimaka ma mutum domin ba taimako irin wanda ba mai karfi a ƙara mai karfi talaka kuma mai da shi baya in an ka tashi ba mai kuɗi kyauta sai a bashi miliyan guda ko miliyan biyu ko miliyan biyar in an ka tashi ba talaka kyauta sai a bashi jika uku jika hudu ko jika biyar menene jika biyar za ta yi ma mutum a cikin wannan zamani da muke ciki jika biyar mi za ta yi ma mutum amma kuma al'amarin sai an kyautata niyya an yi don Allah Allah subhanahu wa ta'ala ce wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun wa an tasumu malaman nahu sun kace nan wato an da masdarkinta wato shine mubtada siyamukum khairul lakum in kuntum ta'lamun wato yin azumi gare ku shine mafi alkhairi har in kun kasance kuna da sani ma'ana ga waɗanda za su iya kenan mutumin da zai yi azumi ya sha wahala da kuma zai iya fitar da fidiya to amma in zai daure yayi azumin to yahi alkhairi gare shi inda yana da sani domin mi domin ranar tashin alkiyama sakamakon shi zai zama to mai yawa domin shi azumi yana daga cikin ibadodin da Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓe cewa shi kaɗai ya bar kai na sanin ladan da za a bayar ba wani abin da za a ba kowa ba in kai yi kaza idan za ka idan kai yi sadaka an ce za a baka daga goma zuwa ɗari bakwai zuwa ga abin da Allah ya gada amma azumi sai Allah ce mi sai Allah ce kullu amalin libni adam a cikin hadithul qudusi sai ce illa sau banda azumi fa innahu li wa ana ajzi bihi ko wani aiki wanda dan adam zai yi yana da ladaci an haddade mai amma banda azumi shi kadai ne abba haddade ladaci ba don mi Allah ce wannan a bar shi nawa ne ni adda shi kuma ni ne zan saka zan sakan ka kenan kawai Allah ɗaya san abin da zai basuwa sannan kuma kwantarkin Allah ko ko wato baiwa ta Allah ba ta da iyaka ba irin mu bane in ka bada kaza cikin kuɗin ka su ragu a'a shi Allah ba haka yake ba Allah subhanahu wataala falala ta yawa gare ta inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab ina fata an fahimce ni sannan kuma abu na biyu malamai suka ce sai haƙuri shi ma ba a faɗi iya ladar da za a ba suwa ba sai aka ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab masu haƙuri za a ba su ladar su ba tare da lissafa ba don haka idan kana so ka samu lada mai yawa ka siffantu da haƙuri sannan kuma ka yi azumi azumi wanda yake na watan ramadan da azumi na nafila za ka samu lada mai yawa Allah subhanahu wa ta'ala ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran shi shahar ramadan wata na azumin watan ramadan allazi unzila fihi alquran wanda an kasabkar da alqurani a cikin shi kalima ta ramadan a cikin larabci tana nuhin tsananin zafi saboda kasashe na larabawa suna da zafi sosai fiye da kasashen mu wani yana san tsammanin an ce makka sai san tsammanin makka kawai kasa ce mai sanyi sosai a'a idan san idan zahi ya kama garin makka ko zahi ya kama garin madina baka iya hitowa domin sahara ce da dutsi zalla bambancin su da mu waɗannan shekaru guda arba'in ko hamsin da mai aka gano mai aka tono wannan mai yanzu ƙasashensu akwai ac akwai motoci akwai kaza akwai kaza akwai kaza amma da ba haka ba wallahi mutumin nijar in yace cikin garin makka zahin makka buge shi sai ya ci ƙara mai doshin nijar ina fata an fahimci ni amma ni amma allah subhanahu wataala yanzu ya hore musu babu inda zaka shiga babu AC mutum yau ko bai da komai a ƙasar Saudiya zaka iske yana da AC kenan da lokacin wata Ramadan ya kama sai shigar ka sai AC amma Ramadan asalin wannan kalima wato daga ar-ramda'u ne ar-ramda'u shine rairai wanda yake mai tsananin zafi to Ramadan abinda ake dangantawa zuwa ga zafi sai Allah ce shahru Ramadan inda za mu fassara shi da Hausa mu ce wata wanda yake mai tsananin zafi amma shekara tana juyawa wani lokaci ayi Ramadan cikin zahi wani lokaci ayi shi cikin sanyi wani lokaci kuma ayi shi cikin lokacin damana kamar yanzu wannan lokaci da muke ciki ciki ina fata an fahimce ni domin al'amurra ga hannun Allah subhanahu wata'ala yake yana juya su irin yadda ya ga dama shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran a cikin shi ne an ka sabkar da alqurani alqurani ya fara sabka a cikin wato shahru ramadan cikin watan ramadan sannan kuma ko cikin watan ramadan ya fara sabka a cikin lailatul qadr domin Allah ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka mun sabkar da shi a cikin laila mubaraka dare mai albarka ita ce lailatul qadr kuma Allah ce inna anzalnahu fi lailatul qadr mun sabkar da alqur'ani a cikin lailatul qadr alqur'ani ya fara sabka a lailatul qadr wannan malamai suna da mazhaba guda uku waɗansu malamai suna ganin sabka alqur'ani da anka ce unzila fihi alqur'an wato an sabkar da shi daga sama ta bakwai daga lauhil mahfuz zuwa ga baitul izza wato a can a sama ta duniya aka kawo shi aka aji sannan aka rinka sabkar da shi shekara 23 waɗansu malamai suna ganin a'a wato wannan sabka a'a duk shekara ana sabkar da alkur'ani wanda zai sabka a cikin wannan shekara kenan misali ayoyin da za su sabka wannan shekara lailatul qadri za a sabkar da su a sama ta duniya sannan a rinka sabkar da shi kadan kadan waɗansu malamai suke ganin a'a an sabkar da shi wato duf'atan wahida kullun jibrilu in zai dauko zai zo ne da ambin da zai amso na wahayi ya kawo shi wannan ɗaya daga cikin malamai suna ganin cewa cewa an sabkar da alkur'ani lokaci guda a sama ta duniya ɗaya daga cikin mufti na saudiya shi yana ganin wannan ba gaskiya bane kamar an saba ma wato nasoshi domin sabka alqur'ani sannu sannu ne ta sabka wannan kuma sabani ne na malamai babu da wasu nasoshi kai tsaye da zamu yanke wannan magana sai da mu wayar da ilimi zuwa ga Allah mu ce wallahu a'lam dan haka dai an sabkar da alqur'ani a cikin lailatul qadri ya fara sabka a cikin lailatul qadri hudan linnas alqur'ani shiriya ne ga mutane Allah ya sabkar da alqur'ani don shi shiryar da mutane zuwa ga abinda zai zamantowa alkhairi gare su duniya da lahira a wani wuri Allah subhanahu wataala ce hudan lil muttaqin alqur'ani shiriya ne ga masu jin tsoron Allah subhanahu wataala to idan muka fassara muka ce nan da an ka ce hudan lil nasi ana nufin masu jin tsoron Allah sai zaman to kalima ta annas an san dukkan mutane ake nufi da ita an gane wannan to amma da an ka ce hudan lil nasi sai mu ce shiriya ne ga masu jin tsoron Allah kenan nan annas ana nufin su ne waɗanda suke jin tsoron Allah domin da su ne Allah subhanahu wataala ke magana ko kuma idan mun ka ce hudan lin nasi shiriya ne ga mutane shi alkur'ani Allah ya sabkar da shi ya zamanto shiriya ga mutane ko kuma bayani ga mutane wanda ya yi imani ya samu babban rabo wanda bai yi imani ba kuma ya taɓi ya yi hasara mun fahimci wannan da kyau sai Allah subhanahu wataala ce hudan linnasi wa bayyinatin minal huda hujjoji ne na shiriya wal furqan sannan kuma wato alqur'ani shine al furqan mai rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya alladhi yufarriqu bainal haqqi wal batil alkur'ani ya zo ne don ya bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya shi yasa duk mutumin da ya kwaɗi wata magana duk wani wata doka wadda za a kawo a duniya wadda alkur'ani ya ce ita ce gaskiya ita ce gaskiya da hakan ga akwai waɗansu lokacin da za a yi constitution ta bakwai a nan Nijar sun ka ce to yanzu abin da ya kamata a yi constitution shikenan sai a zo da ita sai a diba inda ta saba ma qur'ani sai a shahi inda ba ta saba ma qur'ani ba sai a bari wannan kuskure ne in za a yin constitution ta Allah dokokin Allah ne ake daukowa a aza shi alqur'ani ba shi na za a zuwa ba a ce inda ya saba constitution ko ko constitution inda ta saba qur'ani a shahi ba ba ba constitution shi alqur'ani shi na za a dauko a ce ya ce kaza a aza ya ce kaza a aza ya ce kaza a aza ya ce kaza a aza wannan shine dokoki amma zan ce a ce a'a wai inda constitution ta ci karo da qur'ani kenan ita constitution ita za a bi sai inda ta saba ma alqur'ani sannan ce to a shahita wannan kuskure ne ba ruwa mu da constitution domin mi domin shi alkur'ani shine shiriya kuma shine ke rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya duk wanda ya kauce ma alkur'ani komi ilimin shi komi ganin hangen shi na nesa aikin banza ne wannan kuma kuna gani ya za mu gane wannan sai mun kalli irin yadda yau musulunci yake haɓaka da irin ƙasashen turawa ina fata an fahimci ni domin dukkan abin da suke yi bisa ga duniya yake karewa za ka ga mutum a ƙasar indiya doktor ne na technology ya iya wato sarrafa kwamfuta amma yana karewa sai kaga ya je yayi wato ya shirya lokacin ibada yayi ya je ya duka masaniya a indiya akwai masu bauta masaniya ko babu su idan kai yanka saniya gaba gare su za su kashe ka ko ba haka nan bane to ina ne ilimin su ya tahi mutumin da yake ganin ya kai kololuwa a ilimin duniya amma ya dawo yana bauta ma dabba ko ba haka nan bane a kasashen turawa za ka ga akwai masu bauta ma itace akwai masu bauta ma kaza akwai masu bauta ma kaza kai akwai wanda shi shawa ta ma yake bauta ma abin da ran shi yace shine a daidai ko ba haka nan bane to waɗannan mutane kuna ganin irin yadda suke kaskantacci duk yadda kake ganin bature ya zan duniya idan ka dubi ya san duniya idan ka dubi yadda suke gudanar da rayuwa sai su baka tausayi yanzu a ƙasar America an ba da doka akwai jihohin da sun halatta namiji ya armi namiji mace ta aure mace ko ba haka nan bane to a yanzu kai wanda kake koyi da turawa kake ganin kamar mutanen da suke musulmi su ne wawaye kun san mutane suna ganin addinin musulunci kamar wawanci akwai cikin shi ko ba haka ba to yanzu a America namiji yana auren namiji mace tana auren mace bismillah akwai wanda zai yarda da wannan eh hat kai bari butun kasashen musulmi saboda lalacewa turawa hatta da kasashen kristoci waɗanda suka san ciwon kansu bu su yarda da wannan tsarin ba ko ba haka nan bane a ƙasar Zimbabwe Zimbabwe ƙasa ta Mugabe ko ba haka nan bane wato Mugabe ai ba musulmi bane Kirista ne ko amma sai America da Ingila sun ka hiddo wata tsari da France sun ka ce daga yanzu ba za su sake taimaka ma ƙasar da bata sa ba wannan doka hannu ba da Ghana da Najeriya duka suna ciki waɗanda a ƙarƙashin Ingila waɗanda Ingila ta ma mulkin mallaka Niger mu kuma da sauran ƙasashe muna ƙarƙashin mulkin France su kuma su Mugabe suna ƙarƙashin mulkin Ingila shi ma sai aka ce ba za a sake taimaka musu ba yanzu mi ya faru Ghana sai suka je suka sa doka ma yanzu wadda duk mutumin da anka kama da wannan ga shekarun da za a samu hatta da Najeriya shugaban kasa su na wannan lokaci shine Jonathan shi ma ya sa doka cewa duk wanda anka kama da wannan za a samu shekaru goma sha wani abu an fahimce ni to sai Mugabe da yake shine wato wanda suke gani dan kanzagi da aka matsa mai sai fito sai ce to shi ya yarda zai sanya cewa wato mace ta auri mace namiji ya auri namiji wannan doka zai samu ta hannu amma akwai sharadi guda uku sharadi na farko shine shi ya yarda shi an namiji obama shugaban ƙasar amerika shi an mace zuwa daura musu aure ko ba haka ba shugaban ƙasar amerika shi tawo shi an mace shi ko shi shugaban ƙasar zimbabwe shi an namiji a daura musu aure shine sharadi na farko tunda haka nan ne sun ce za su wannan doka sharadi na biyu za a ɗaura mace da mace aure amma idan suka yi shekara biyu ba su aihu ba za a yanka su sharaɗi na uku za a ɗaura ma namiji da namiji aure amma in aka yi shekara biyu ba su aihu ba su ma za a yanka su kaka sai wannan magana tabbaci to waɗanda su ne za su zamantowa abin koyi gare ka Allah ya ganar da mu wa bayyinatin min al-huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum duk wanda azumin wata ramadana ya kama shine shahida kana halarce domin kalima ta shahida tana daukan ma'anoni daban-daban shi yasa in an ka ce shahida tana iya dauka abin da ka gani da idanunka in an ce shahida tana iya dauka abin da ka ji shi yasa wadansu mutane su aje an ce shahida faman shahida minkum shahra wanda ya ga wata daga cikin ku wannan kuskure ne ba haka ake fassarawa ba shahida wanda yake yana halarce an fahimce ni yana halarce yana da lafiya bai yi balaguro ba to falyasumhi azumci watan ramadan amma in ka ce faman shahida wanda duk ya ga wato wata na Ramadan ya dauki azumi to sai mu dauki akwai mutanen da ba za su ga azumi ba za su ba za su ga wata ba na farko shine akwai makahu ko makahu yana gani to waɗanda suke cewa ba za a dauka azumi ba sai mutum ya gani da idanun shi to makahu kina Allah ya dauke mai da azumi na biyu idan muka ce faman shahida minkum shahra falyasum sai wanda ya ga wata akwai kasashen da wata shidda ake yi ana rana wata shidda ake yi ana yin dare to idan watan ramadan ya kama lokacin rana ba su ga wata ba ya zasu sai su zama su kenan su ba azumi akan su mun fahimci wannan da kyau kenan na aya tana nufin faman shahida wanda yake halarce kalima ta shahida tana tana zuwa da ma'ana ta gani tana zuwa da ma'ana ta ji tana zuwa da ma'ana kana nan halarce wahum alama yaf'aluna bil mu'minina shuhud nan shuhud tana nufin suna halarce a wannan wurin ina fata an fahimce ni to dan haka fal yasumu sai azumci azumin watan ramadan yanzu ko ganin wata yana daga cikin abubuwan da suke da matsala a gare mu amma musulunci ya bada dama guda biyu ko dai a gane shi lokacin da an ka ganshi in an ce an ganshi kuma ba dole bane sai kowa ya gane an gane ni domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sumu li ru'yatihi wa afṭiru li ru'yatihi ku yi azumi idan kuka ga wata sannan kuma ku aje azumi idan aka ce an ga wata an fahimci wannan da kyau sai ce fa in ghumma alaikum faqdiru lahu salasi idan ba a ga wata ba akwai hazo akwai girgije ina fata an fahimce ni to sai ayi hakuri sai ya cika kwana 30 idan ya cika kwana 30 sai a tashi da azumi domin a cikin watannin musulunci babu wata mai kwana 31 sai an koma cikin tsarin turawa janvier february mars avril nan da ake samu mai 31 an fahimce ni sannan a cikin tsarin musulunci babu wata mai kwana 28 kamar wato tsarin watan turawa fevrier wagga shekara zai hita 29 shekara mai zo zai hita 28 ko ba haka da bane zai mutu 28 kenan kaga a tsarin musulunci babu wannan don haka kwana 29 ko kwana 30 to wannan su ne abubuwan da aka bari tabbaci wato abin da zai sawa a ɗauka ko a gani to amma idan aka samu saɓani karam wato kamar wata jama'a kaɗan ta ga azumi shin idan waɗansu jama'a gaba ɗaya ba su ɗauka ba ya za a yi to sai aka ce a'a wannan garin nasu bai zama to shaida aka mutane ba dole su sun ɗauka domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya ce as-sawmu yawma yasumun nas azumi shine ranar da mutane suke ɗauka azumi shi yasa ko cikin littafin fiqh zaka ga cewa an kawo cewa idan mutun ya ga wata shi kadai idan ya faɗa mutane wato ba su gaskata shi ba to waɗansu malamai suna ganin ba dole ba sai ya yi azumi duk da yake ya gani amma saboda jama'a ba su tare da shi to wannan ba za a ce dole sai an yi azumi ba an fahimci wannan da kyau wannan shine abin da shari'a ta tabbatar da haka kenan za a tashi da azumi ne lokacin da mutane za su tashi da azumi to yanzu akwai gani akwai kuma ya cika kwana talatin to amma yanzu tsari ya zo turawa sun ci gaba cikin ilimin abin da ya sami wato sararin sama kaka yana yiwa turawa su ce mana sun ga wata mu yarda sai aka tarda malamai suka yi taro suka ce to Allah subhanahu wata'ala bai ce muna ba idan turawa suka ce muna sun wata ya kai inda zai fita mu dauki azumi an dai ce gani ko kuma an ce a cika talatin amma waɗansu malamai suka ce babu laifi idan ya kai ashirin da tara waɗansu suka ce sun gani ba a gaskatar da su ba sai aka samu wato masu ilimi na sararin samaniya suka ce lalle yana yiwuwa watan nan ya fita 29 ana iya a ganshi da na'ura amma na farko su kasance musulmi domin tahiyar rana da wata Allah ya sanya ta alama ce ta lissafi domin Allah subhanahu wata'ala yana cewa ash-shamsu wal qamaru bi husban da rana da wata suna tahiya ne akan lissafi to idan aka samu musulmi sun yi bayani waɗanda suka sani suka ce watan nan na'ura tana nuna shi kuma an gani a wata rana to ana iya a ɗauki wato azumin wata ramadan ina fata an fahimce ni don haka faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa man kana maridan duk wanda ya kasance bai da lafiya kaga Allah subhanahu wataala ya sake akkadawa aw ala safarin ko ko yana akan balaguro fa aftara idan yayi budin baki idan ya ci abinci fa alaihi iddatun min ayyamin ukhra kinan zai ramka tamkar kwanakin da ya sha in ya sha kwana tara kwana tara sun tabbata akan shi in ya sha kwana goma kwana goma sun tabbata akan shi ina fata an fahimce ni wannan takrarikin sun kace saboda can an yi nasu din hukum an shahi shi yasa aka zo da shi yanzu wadansu malamai suka ce a'a ta'akidi ne aka saki cewa duk mutumin da bai da lafiya ba a cidastar da shi ba sai Allah subhanahu wataala ce yuridu Allahu bikumul yusra Allah yana son sauki gare ku wala yuridu bikumul usr sannan Allah subhanahu wataala baya son tsanani gare ku wannan yana nuna cewa ashe shari'ar musulunci an gina ta ne akan sauki ba wai kamar yadda wasu mutane suke cewa musulunci ya zo ya ci da samu mutane menene aka ci da samu mutane yin azumi kake cewa yana hana mutane to idan mutum ya zabu da ce wato musulunci ya zo da tsanani mutane ba za su iya yin azumi ba me za me kamata mu ce mishi sai mu ce mai a duniya yanzu muna da mutum mutum miliyar guda an kace da mutum miliyon wato ɗari biyar a doron ƙasa a wani lissafi da ɗari shida da ɗari bakwai su ne musulmi ko to mutum nawa yake yin azumi musulmin duniya suna yin azumi to kai duk musulmin duniya suna yin azumi amma kai kaɗai na ka gane cewa wannan abin akwai tsanani cikin shi ba zai yiwa ba kun ga mutane suna kai wato suna suka ne cikin shari'a domin mi domin duk mutanen Nijar yanzu daga yin azumi duk ba su kasa yi ba Allah ya azama su abin da ba za su ɗauka ba sai kai kaɗai na an ka azama abin da ba za ka iya ɗauka ba idan za ka yi azumi ka daure ka yi azumi ka ci tsoron Allah subhanahu wataala in kuma baka da niyya mai kyau to kuma kai ka sani wali tukmilul idda sannan Allah subhanahu wataala yayi muku hakan ga dan ku cika wato lissafi kwanaki na watan Ramadan 29 ko 30 ko kuma kwanakin da mutum ya sha yayi kokari ya ramka su wali tukabbiru Allah ala ma hadakum sannan kuma ku ambaci Allah a kotu saboda shiryar da ku da yayi domin idan ka dubi cewa Allah ya shiryar da kai zuwa ga musulunci sai kai ma Allah godiya duk mutanen da basu shirya ba su wato duk irin jin dadin da suke yi suna cikin hasara kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin ayoyi da dama mutanen da sun ka kafirta duk abin da sun ka samu aikin banza ne domin rayuwar duniya za ta kare cikin lokaci kaɗan sannan rayuwar duniya kowa akai ka ai kaɗan ka ce ka ji daɗi cikin duniya san fursan babu shi ba Allah bai wanda mutuwa duniya ko kuɗi gare ka sai matsala ta same ka ko mulki gare ka sai matsala ta same ka in ilimi gare ka sai matsala ta same ka a duniya babu wani mutum wanda ga cewa yana jin daɗin duniya san fursan in akwai shi kuma ya daga hannun shi babu in kana mulki sai ka san akwai masu jiran su yi maka kudeta ko ba haka bane akwai masu kaza akwai yan adawa ko ba yan adawa yan adawa suna nan suna jiran ka aikata laihi ko su yi maka sharri ma su shiga gidan BBC su ce ka aikata ko ba ka aikata ba dole sai kakacin gwamnati ya ji ya ce ƙarya ne ake kaga babu jin daɗi ko ba haka bane mulkin duniya kuma iyaka gare an baka sankan kuma an zo an ƙara wasu sankan shekara biyar ba goma ba sai a ce faduwa za kai mulki ya kare sai ce to ya kamata wannan constitution kin tunda ba Allah ne ya ce ba ya kamata a canza ta yanzu na kasan ba Allah ne ce a yi ta ba ina fata an fahimce ni yanzu na kasan ba constitution ce ta Allah ba an gane wannan can shekara goma da kai aiki da ita wannan constitution baka san cewa ba ta Allah bace an gane wannan duk matsin kuɗi gare ka sai ka samu matsala kana da kuɗi inda zaka fara samun matsala gidanka zaka fara samun problem da yawa daga cikin masu kuɗi a duniya ba su cin abinci a cikin gidajensu suna nan shina nan shi da jin tsoron shi ci abinci ko a je wajen wani malami ko boka a ɗauko magani a sa mai don a mallake shi ko kuma a dake abin da take da suna kwalba a sa mai cikin abinci ya ce halaka domin ya aji kuɗi masu yawa shi ya sa mai kuɗi bai cin abinci gida dai sai je ya nemo wata hajiya na mai abinci can da ake zan musu abinci suna nan ba su iya cin abinci a gidajen su ko ba haka nan bane akwai mai kuɗin da bai iya kwana gida dai sai ya bari kowa ya shiga kwana sannan ya shiga kullun ɗaki dai domin cikin diya ne akwai waɗanda suke jiran ya mutu kai akwai wanda ma zai ga ya ma bani ce wallahi sai na kashe ka ko babu su saboda akwai kuɗi kaga dan haka zaman duniya bai zama babu zaman lahiya cikin shi idan kuma malami kace kuma zaman lahiya bai zo maka ba tunda sai ka kama hanya guda biyu ko ka kama hanya ta kwarai ko ka kama mummunan hanya hanya ta kwarai shine ka faɗi abin da Allah subhanahu wataala yake to kuma da zaran kana faɗin gaskiya to ka zama makiyin kowa ka zan makiyin gwamnati ka zan makiyin masu kuɗi ka zan makiyin ƴan uwanka ka zan makiyin mutane domin mutane ba su son a faɗa musu gaskiya suna son a faɗa musu abin da ransu yake so shi yasa in anka ja aya anka fassara kowa duk wanda ta haukan shi makiyin mai karatu ne sai ka ce a kai mallamin ka ko yana nan yana sauraron labari na shi yana so ya tona bin asiri an fahimce ni idan kuma ka dauka kana son kada ka kauce ma hanya ka dauki wajen jin daɗi to sai ka zama to lalatacci wanda ya kowa lalacewa malamin da ya bi abin da gwamnati take so ko malamin da ya bi abin da mai kuɗi yake so ko malamin da ya bi abin da wata jama'a take so shi ma ya lalace nan ma ba za ka ji daɗi ba domin za a karanta maka ayoyin da sun ka la'anci waɗanda sun ka ɓoye abin da Allah subhanahu wa ta'ala bada wannan ayi kaga dai ko ka bi Allah ko kakka bi Allah sai ka sha wahala shi yasa duniya babu mai jin daɗi dari bisa ɗari hatta da ƙasar Amerika da kuke ganin cewa ita ce ta kowace ƙasa ci gaba yau akwai masu kwana ƙarƙashin gada a cikin Amerika akwai masu kwana saman karto a Amerika akwai barayi a ƙasar Amerika akwai talakawa talat talat talat a ƙasar Amerika ko ba haka nan bane saboda mi saboda duniya ba za a ji daɗi ba san fursan ƙarya ne in kana da kuɗi baka zama na lahiya ba ƴan uwanka suna nan wani sai ya ɗauki cikin ɗiyanka wani sai ya ɗauki calculator sai ya ce baba yalla shi na da miliyan ɗari to cikin miliyan ɗari in ya mutu to kaga mu kaza ne ni kuma kaza zan samu shikenan kana nan ana maka lissafi ba ba haka nan bane eh akwai wani yaro da da suka yi wato baba ne hana mai kuɗi sai ya je sai ya boya jiya telo me da ya telo me ya zo ya kama bi da kuɗi to kun san wannan wuri ana shan wahala bai yi sati biyu ba sai an kai mai waya an kai mai waya an ka ce mai salamu alaikum ce wa alaikum salam an ka ce to kai wa da fa daɗa tsoho ya gangara ya mutu ya riga mu gidan gaskiya ya ce Allahu Akbar ya ce giwa ta faɗi za mu ci nama ya ce to amma kan aida bangaro in ban zo ba ya ce wallahi in an kai da bangaro ban zo ba wallahi ban yarda kaga shi yanzu ba ta zancen uba ne yake ba ta kuɗi na yake to ku masu kuɗi kuna ganin yadda ƴaƴanku suka fatan ku mutu waɗansu suna game kai da waɗansu ƴan hushi a zo a kashe uwayensu saboda a raba gado a ba su kuɗi amma kuma kun ki tashi tsaye ku yi aikin Allah don haka zancen jin daɗi bai ko taso ba a duniya in gidanka na sai ka samu matsala ko cikin iyanka sai ka samu matsala kana nan wani bai da lahiya cikin ƴaƴanka ka tai hospital sai a maka waya a ce wani na wuri kaza ka yi kaza a ce maka wuri kaza duniya babu wanda zai zama wa lahiya in kuma akwai wanda yace zai zama na duniya lahiya to bismillah mu ganshi wali tukmilu al-idda wali tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun dan saboda ku gode ma Allah kuma akan ni'imar da muku don haka wajibi ne gare mu mu rinka gode ma Allah subhanahu wataala ko da yaushe domin ni'imomin Allah subhanahu wataala ba su taba yankewa gare mu ba wa in ta'uddu ni'matallahi la suha idan da za ku ce ku kilga nemomin wato ku lissafa ku kilga wato ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya muku Allah ce ba za ku iya kilga su ba to balle ma har ku yi kokari ku ce ku gode ma Allah domin ba za ka iya lissafawa ba balle ma har ka gode ma Allah akan ni'imomin da ya ma sai dai kai kokari ka iya abin da za ka yi sai Allah ya ce mi mana
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام رفض إلى نسائكم رفض إلى نسائكم كن لبعض لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تغتالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم آتفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون
na'am Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka daga gare ni to fa inni qaribun haqiqani ina kusa ujibu da'watad da'i idza da'an ina karba ma mai kira a duk lokacin da ya kira ni falyastajibu li to su karba ma kirana wal yu'minu bi sannan su yi imani da ni la'allahum yarshudun don saboda su kasance masu shiriya ko kuma don su shiriya wannan aya an ce ta sabka lokacin da wasu daga cikin sahabbai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin ubangijinmu yana kusa gare mu ne ko ko yana nesa gare mu suna tambaya saboda suna son su yi su wato su gabatar da ibada ta roƙon Allah subhanahu wataala sai an ce a'a wa idza sa'alaka ibadi anni idan suka tambaye ka fa indi qaribun ni kusa nake Allah subhanahu wataala ba ne sai yake ba ujibu da'watad da'i idza da'an ina karba maroƙon mai kira mai addu'a idan wato ya kira ni da hakan ga amma akwai sharuɗa falyastajibu li su karba mini in kana son Allah subhanahu wataala ya karba maka to kai ma ka karba ma Allah subhanahu wataala bai yiwa ka zamanto baka da wani aiki sai sabon Allah sannan ka ce kuma Allah subhanahu wataala ya karba maka bai yiwa baka tunawa da Allah sai lokacin da ka shiga cikin matsala ina ba ta an fahimce ni in ka ga babban director na wata ma'aikata ko ka ga mai kuɗi ya fara ratsuwan malamai to an fara shiga cikin matsala amma lokacin da harkoki na duniya suka tahiya shina daga cikin waɗanda ke ma Allah ta'addanci sai ka ji wani director na wata ma'aikata ko ko wani mai kuɗi sai ce a juya lasifikar masallaci saboda da subahin ladan yana hana mai jin daɗi amma lokacin da harka ta fara lalacewa ya ga alamun harkoki za su ja da baya sai ka ga ya ɗauko mota ta ya zo gidan mallam mallam muna son don Allah a roƙan muna Allah harkokin nan kaza to kai da kace ana hana in an ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ana hana majin ana hana majin kwana ana hana majin daɗi to kuma za ka zaka ce a roƙan maka Allah ai kai ka ishi kanka ina fata an fahimci to dole na in muna so Allah ta karɓa muna sai mun karɓa ma Allah subhanahu wataala ba komai yasa wannan zamanin ba yau musulmi kullum ta addu'a ake yi amma abin ina bai tafiya saboda ba mu karɓa ma Allah ba karɓa ma Allah a aikace ina shiki ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum an ka ce mu karɓa mu kiran Allah mu karɓa mu kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina suke karɓawa ayyukanmu suna ƙaryata mu kasance mu musulmi muke shi yasa wani bature da yan musulunta daga kasashen turawa sai ya je makka ya aikin haji da ya je makka ya aikin haji ya ƙare sai ya yi wata wato ya wata magana mai ban mamaki yace alhamdulillahi alladhi ja'alani musliman qabla an a'rifa ahwal almuslimin walau araftu ahwal almuslimin qabla an aslamtu lama aslamtu yace nagode ma Allah da yasa ni gane musulunci ni karanci musulunci kahin in san musulmi ya karanta musulunci cikin littattafai sai gane musulunci ya musulunta amma da ya je kasashen musulmi ni ya gani sai ya ga ina duk abin da ake cewa na saba ma Allah subhanahu wataala shine mutane suke aikatawa to dan hakan ga yau muna da masallacin ne dubai bai ko ba haka nan bane dubban masallacin ne ga sunan kullun roƙo Allah ake yi اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم دمر امريكا اللهم دمر امريكا Allah sharaka amurka to yaya Allah zai halaka amurka kuna nan kuna kun ki aiki da addinin musulunci alhali amurka ta yi ku tabbaka ku musulunci amurka ba a cuta amurka ba a ƙarya amurka ba a sata dukiyar kasashe to mu ko ha mu yanzu in kasashen mu na in ka aji takalmin ka da masallaci in ka zo baka samu su in dai masu kyau ne ko ba haka ba ƙarya ta zama abin shan ruwa hadda danganta aka da sunan Allah saboda ayi ƙarya zalunci fa cin amana fa yaudara cin dukiyar marayi menene muka sama gaba aya yanzu muna nuhin mu mai da sabon Allah subhanahu wataala shine alqiblan mu sannan kuma shikenan da mun zo muka ce Allah ka taimake mu ka taimake mu ba haka nan bane mutanen da suke da imani suke wato suke da kyakkyawar zuciya ta gari wallahi idan suka daga hannu suka roki Allah Allah subhanahu wataala zai karba musu har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi a cikin wani hadisi thumma zakara ar-rajula yutilu safara ash'asa aghbara yarfa'u yadayhi ila as-sama' yaqulu ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu manzo Allah yana bada labarin wani mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yutilu safara yana tsawaita yin balaguro kaga idan mutum yana balaguro ana wato yin balaguro kasancewa mutum cikin hali na balaguro lokaci ne wanda ana sawa tsammanin ana kyautata tun za a saurin karɓar addu'a sai haka ne ko ba haka ba to shi tsawaitawa ma yake ba wai balaguron da yake yi ba yutilu safara ash'asa aghbara gashin kashi ya tunkushe yana da kura kuma gashin kashi ya tashi an fince ni sannan yarfa'u yadayhi ila sama yana daukaka hannun shi zuwa ga sama kaga daga hannu zuwa ga sama wato shi ma yana daga cikin abubuwan da ke sa a zahin karɓar mutum yaqulu yana cewa ya rabbi ya rabbi ya ubangiji ya ubangiji yana kiran Allah subhanahu wataala da sunan shi wanda rububiyya ta Allah subhanahu wataala ta gami komai da komai suna ne wanda in ka ce ya Allah kana matsayin musulmi kinan sai wanda yake bauta ma Allah hakikanin gaskiya shi ya kamata ya ce ya Allah amma ya rabbi dukkan mu wato ya rabbi ta shahi mu domin mallaka Allah subhanahu wataala muke amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mat'amuhu haram abincin shi wanda yake ci haram na to yanzu munan a zamanin mu ina haram ina halal hatta da musulmi zaka ji akwai wani mutum wanda aka tambaya ana zancen halas da haram yace kai abinda a halas shine abinda shigo hannu abinda a haram shine abinda bai shigo hannunka ba abincin da yake sha haramun ne suturar da yake sawa haramun ce kuma abin wato wa ghudhi bil haram ya tashi cikin haram iyayen shi da ma haram suka ce da shi ta yace to fa anna yustajabu lahu ya za a karba mishi to idan muna so Allah shi karba muna kafirai sun sun fi mu karfi ya kamata mu yi kokari mu kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala idan muna so Allah shi karba muna ba wai malamai na zaka gani baka ba su miliyan biyar ko miliyan shida a yanka raguna a ce Allah zai karba in an ji sabkar Qur'ani dubu ba wannan ne yake bukata ba sabkar Qur'ani ba ta ba Allah ya karbi ibada a'a dukiyoyin nan naku masu kuɗi ku je ku sa su cikin aikin Allah sannan malamai ku tsaya ku gaya ma mutane abin da Allah ya ce sannan gwamnatoci ku yi tsaye a yi ma Allah biyayya a yi ma Allah da'a ku hana shashanci cikin kasashe to da an roki Allah subhanahu wataala sai ku ga Allah subhanahu wataala ya karba amma dai a mai da sabon Allah shine komai cikin tele sabon Allah cikin radio sabon Allah ko da yaushe sabon Allah gashi nan yanzu ya mai muna neman ruwan sama ba a samu ba ko ba haka nan bane yau wani yana nan yana jiran ai ruwan sama eh an kai ruwan sama mun zai picnic sai a sai bakin Isa sannan za a zo a sha daɗi Allah ya sauka falyastajibu li to su karba mini kun ji in kuna son Allah ya karba in muna son Allah ya karba muna to mu bi Allah subhanahu wataala sau da kafa wal yu'minu bi kuma mu yi imani da Allah cewa in mun roki Allah Allah zai karba da yawan musulmi sun wato sun halaka ba a karba addu'a su saboda suna ganin in ma su roki Allah kamar Allah ba zai karba ba yaya za a yi yanzu kasashen da sun ka ci gaba mu cin musu yaya za a yi in yi kuɗi ni daban da jikka 500 cikin aljihuna wani na da miliyon 100 wani na da miliyon 500 daga nan ka muna na Allah subhanahu wataala zato domin masu kuɗin nan idan aka baka tarihin yadda suka fara rayuwar su sai kai mamaki wani sai ka iske da ya taso shi shigo cikin gari mai bai da jikka biyar nashi da kanshi amma yau shi daga cikin waɗanda sun kafi kowa kuɗi a cikin garin ya bai kenan ka yi imani yaqinan Allah zai taimaka maka Allah ya taimake ka amma idan baka yi wannan ba to lalle kuma ba zancen karbawa wal yu'minu bi la'allahum yarshudun dan saboda da wato su samu shirya ina ganin da ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh